والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي muna cikin wannan rana ta 20 20 ga watan azumi hijiriya 1447 jiya an fara tahajjud muna fatan Allah ubangiji ya amsa Allah ya sa karbabbun ibada ne a daure a daure a daure a daure kamar kwana wannan kwana tara da suka rage ko za a gansu kamar awa tara ne yanzu sun zo sun wuce sun baka daure ka tsaya an yi da kai ba sai su zo su wuce ko mutum yana yin nadama Allah ya ba mu ikon jajircewa Allah kuma ya sa muna cikin waɗanda za a karbi ibadunsu muna cikin waɗanda za a yafe wa kurakurai Allah sa muna cikin waɗanda za a yanta mu daga wuta zuwa aljanna yau shi ne majalisinmu na goma sha bakwai ne ko? ko sha takwas ne? sha nawa? sha bakwai ba? shau sha bakwai to za mu tashi suratul tagabun jiya mun gama suratul munafiqun suratul tagabun an yi sabani a kanta so in kun kula dukkan surorin da muka yi magana babu suran da aka yi sabani kan makka ce ko madina sai ita duk surorin da muka yi suratul hashri madaniya ko suratul mumtahana madaniya suratul saffi madaniya suratul jumu'a madaniya ita ma eh wacce suratul munafiqun madaniya to amma suratul taghabun an yi sabani wasu suka ce madaniya ce wasu kuma suka ce makkiya ce wasu kuma suka ce a'a wasu ayoyin 'yan makka wasu 'yan madina a haɗe ne duka sunanta dai kamar yadda muka faɗa sunanta da muka faɗa suratul taghabun to a yanzu da muka faɗa nan muka ce wasu sun ce madaniya wasu sun ce makkiya wasu ma sun ce makkiya madaniya to wanne za mu ɗan rinjayar za mu rinjayar da janibin da aka ce madaniya domin su ne malaman suka fi yawa wayanda suka ce madaniya ce sun fi yawa sun suka fi yawa to kenan kun ga har yau surorin mu duk madaniya ne kenan har yau kenan madaniya muke ta yi abinda suran take karantarwa haƙiƙanin tagabun mai asalin haƙiƙanin tagabun da kuma sababinsa da kuma abin da zai haifar maka at-tagabun ina so in nuna muku tagabun practically ku gani ina so ku ga tagabun practically ku kalla da kyau ina ga in nayi shi to haka ake tsoro kar ya same ka a lahira wannan abu na sayo shi dubu goma naira nawa na sayo shi dubu goma kuma na sayi shi don in sayar ne naira dubu goma da na dawo da shi gida sai na rude shin dubu goma na saya naira dubu goma na sayi wannan ko kuma naira dubu daya sai na ce la kai dinnan kana da mantuwa ai dubu daya ka bashi ai 1000 ne na saya kuna kallo shi ke na mai saya ya zo sai ya ɗauka sai ce na wannan ya nace dubu uku shi kuma ya san in an mar sauki ma a anguwansu a duk inda ya je shine dubu sha ɗaya ko sha biyu sai na ce dubu uku ni kuma irin na ƙara nawa na ƙara 2000 ko musu bai yi ba sai ya ce min na saya sai ɗauko dubu uku ya ba ina murna na shayi an jima a cikin dubu uku zan ɗauki ɗari shida kudin mota zuwa ɗari uku dawa ɗari uku saura min nawa 1400 na ganin na ci riban 1400 ko na ce zan je kuma na ƙara siyo wani allai ka wani mai 3000 ma ya zo ina zuwa mutumin ya saya ya yi tafiyansa ban taba ganin ban san shi ba ina zuwa gurin mai saya sai aka ce ba irin wanda ka saya shekaran jiya wacce ce aka ce 13,000 ne ta ce kamar ya sha uku sai aka ce ai ya ƙara nawa ka siya wancan karam sai ce dubu daya ta ce a kamanta dubu goma ka siya wancan karam sai aka ɗauko mini da aka ce ka gani to yanzu ya koma dubu sha uku ne ma sau da yanzu in ka dawo anguwarku za ka sayar ka iya sayar da shi dubu sha biyar na ce ka san nawa na sayar ce a ai ni dubu uku na sayar na ɗauka dubu ɗaya ka sayar min wannan shine kamunga shine tagabun wannan shine tagabun kai kana tsammanin ka tsira kana ganin kamar baka da matsala sai ka samu wanda kake ganin suna da matsalan masu maka gaba kai ba a san ma inda kake ba lahira fayil ɗin kamar a makaranta ce an nemi fayil ɗinsa an rasa wannan shine kamunga shine tagabun ana ganin kana ganin kaciri ba kuma kai ka gamsu kaciri ba ashe mummunan faduwa ne kai asarar rayuwa Allah ka tsare mu da ita ran kiyama to ne shine tagabun din za mu same shi gaba zalika yawmun tagabun ranan kiyama rana ce ta kamunga wasu daiwa za su zo sai suna tsammanin za a yi kaza sai a yi musu sabanin sa sai su ga sun shiga damuwa ayoyin ta 18 ba kaman wannan da take ayoyi 11 ba na Allah ya ce
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير Allah subhanahu wataala ce yusabbihu lillahi ma fis samawati ma fil ardi duk mun yi bayanin su anan a can baya ko yusabbihu lillahi ma fis samawati ma fil ardi ma fis samawati ma fil ardi abinda ke cikin sammai da abinda ke cikin kasai yusabbihu lillahi suna tsarkake Allah daga dukkan wani aibi da naƙasa suna tsarkake Allah subhanahu wataala Allah kuma shine lahul mulk mun tattauna kan lahul mulku a baya a cikin suratul juma'a ko saffi ne yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi lahul malikul quddus al aziz al hakim ba al malikul quddus al aziz al hakim to mun yi al mulk to nan kuma lahul mulk can al malik al quddus to lahul mulk duk wani mulki nasa ne mun yi bayanai a can baya lillahi wahdahu al-mulku tam al-mutlaq Allah shine mai cikakken mulki kamar yadda ya faɗa mana qul illahumma malikal mulki tutil mulka man tasha'u sannan walahul hamd shine wanda yake da sifofi na cika sifofin tumbatsa mun gane ko walahul hamd Allah subhanahu wataala shine duk wani yabo ya tabbata a gare shi babu wani wanda ya cancanta ka godewa in ba Allah ba saboda cikan sifofinsa da kuma cikan ni'imomi da ya maka shi yasa alhamdu wa shukuru duka kusan matafiyansu ɗaya ne sai dai shi alhamdu alhamdu ya fi faɗi to Allah shi ne abin godiya Allah shi ake godewa wa huwa ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komai komai Allah yana da iko akan sa na
هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقكم الله شيء ya halicce ku faminkum kafirun wa minkum mu'min akwai kafiri a cikinku akwai mumini wallahu bima ta'maluna basir Allah mai ganin duk abin da kuke aikatawa ne Allah shine halicce kuma halicin kowa ne huwa alladhi khalaqakum shi ya halicce ku faminkum kafirun wa minkum mu'minun a cikin ku aka samu kafirai wanda su khalas yan wuta ne aka samu mu'minai wanda su ne ansarullah masu taimakon Allah wallahu bima ta'maluna basir Allah subhanahu wata'ala yana ganin duk abin da ake aikatawa to Allah nan subhanahu wata'ala haka kawai ke halittar ka kai kafiri ne kuma haka kawai ke halittar ka kai mumini ne tun daga farko haka zai maka ko kuma ya abin yake to lalle dai mutane kan kashi biyu ne kamar yadda qur'ani ya faɗa fariqan hada wa fariqan haqqa alaihim ad-dalala wasu sun shirya wasu kuma bata ta tabbata a tattare da su shi yasa zuwa hadisin Abdullah ibn Mas'ud a wajen Bukhari da Muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna ahadakum daya daga cikin ku kowa kowa a cikin ku yujma'u khalquhu fi batni ummihi ana tattara halittansa yana cikin mahaifiyarsa yadda ake tattara halittan nan martabobi ne na farko 40 yawman nutfatan a lokacin da aka kaddara ciki maniyin namiji ya hadu da kwai na mace albuwaidha aka nufi za a yi halitta wannan haduwan ya faru to zai zauna kwana arba'in kwana arba'in yana mani ba zai canja ba sun mai kunu alaƙatar mitla zalik sannan sai ya sake kwana arba'in kuma yana digon jini kwana nawa kenan 120 80 ba sun mai kunu mudgatan mitla dalik sannan ya zama tsoka shi ma sai ya yi kwana arba'in yana tsoka ba zai canja ba kwana nawa 120 ko 120 ba 120 wata nawa ne wata nawa wata hudu to wannan wata hudu din duk an nuna mana ɗa a cikin ciki yana wani abu ne daban yana wani abu ne daban a wata hudu din nan daga ya ƙara kwana ɗaya tak to ya shiga abin da malamai suke cewa mahaduri ya shiga wani stage na hatsari na koda akwai uzuri in ba likitoci da malamai sun hadu sun tattara sun ce za a zubar da shi ba wanda ya yi garaje ya zubar da shi sunansa ya yi kisan kai daga ya ƙara kwana ɗaya shi ne ya shiga wata na biyar sannan idan ya ƙara kwana ɗaya shi ne malam ya faɗa shi ne annabi sallallahu alaihi faɗa sun ma yaf'athullahu malakan bayan wannan 120 days din sai Allah ya aiko mala'ika fa yu'maru bi arba'i kalimat a wani hadisi fa yunfuku fihi ruh za a busa masa rai kenan a wata hudu da kwana ɗaya an busa masa rai in an musa masa rai kenan wata hudu kwana dai ka samu matsala in ka zubar da ciki amma a wannan sabani a wayannan kwanaki na baya da su idan akwai uzuri akwai laluran da ta kama za a yi akwai abin da aka duba likitauci ma suka amince wanda mara lafiya ita ma aka hango haka ko kuma uzurrukan da aka hango a kanta in kafin haka ne babu ba har can ba matsalar ba za mu ce ba matsala ba ba har can ba sannan idan ya shiga wata na biyar da mata za ta yi barinsa da mata za ta yi barinsa da sunansa dan adam ta yi bari da za a samu miscarriage to an samu miskarin na dan adam wannan dan adam din za a masa sallah za a masa wanka za a kai shi makabarta in ya kai wata in ya shiga wata na biyar wannan ita ce magana mafi kyau duka za a masa wannan da mata ce da aka sake ta tana gidansu sai aga tana da ciki cikin ya kai wannan wata hudu din har ta shiga na biyar sai ta yi barinsa aka duba aka ga akwai halitta na ɗan adam to da ta gama iddanta ta fita daga idda za ta iya aure sannan in ya kai wata biyar din ya shiga wata biyar aka masa bari hmm? ana bukatan a masa yanka a sa masa suna saboda dan adam ne dan adam ne idan kika zo kina kirga ƴaƴanki da suka rasu wanda annabin nan sallallahu alaihi wasallam ya faɗa duk wanda ƴaƴansa uku suka rasu ana zata masa za su zama kariya da shi daga wuta to wannan dan wata biyar din da ya shiga wata biyar ya rasu miki kika masa yanka amma ya amar yanka ne kin cika sharadi an samar suna to yana daga cikin kariya a gare ki daga wuta wannan na faɗi kaɗan daga cikin hukunce hukunce da suka shafi wannan gudun duk ba karatun bane to nan gurin Allah subhanahu wataala huwa alladhi khalaqakum faminkum kafirun minkum mu'min wallahi ma ta'maluna basir to ban iso ma abin da nake so na faɗa ba sannan za a umarci abubuwa guda hudu akan wannan mutumin bikatbi rizqihi za a rubuta Allah zai ce masa uktub amalahu rubuta aikinsa duk abin da mutum zai yi yanzu an rubuta shi wa rizqahu da arzikinsa wa ajalahu da ajalinsa wa shaqiyyun amsa aw sa'idun kuma dan wuta ne ko dan aljanna tunda Allah ya halicce shi a wannan matakai din kai tun kafin digon mani din ubansa ya shiga na uwarsa Allah ya riga ya san wannan maniyin da za a halicci wannan dinnan yaron nan mai taurin kai ne ba zai biyayya ba Allah ya riga ya sani saboda ai kusan tintinin an gama tun kafin a halicci duniya dama an san da mu ko Allah bai san da mu ba ya san da kowa abin da ya kaddara zai yi duk yana san da kayansa to ya halarci a jikin wannan matar za a samu yaya bakwai a jikin wacce za a samu yaya goma wannan mutumin da wannan matar za a samu yaya kaza a yayan nasu da za a samu a yayanki guda bakwai guda shida duka masu biyayya ne Allah ya san za su yi biyayya guda daya shi tun kafin nan ma yadda yake taurin kai zai to duk za a zo a rubuta wannan ai mai taurin kan da ne rubuta dan wuta ne duk za a yi wannan saboda Allah ya riga ya sani ba sai ka girma za ka kafirce din ba Allah ya san kai ba za ka yi biyayya ba za ka kuma ka girma ka yi kafircin ba za ka bi Allah ba haka kake za a rubuta shaƙiyun amsa'idun sun mayan fuku fi hirru abin nan sa masa ne shi ya sa annabi ta fa innar rajula minkum la ya'malu hatta ma yakunu bainahu wa bainal jannati illa zira shi ta daga mutun yana ta wani aikin yan aljanna saura kirin sai shiga aljanna dake tintinin dama dan wuta ne asali dama shaqi ne ba zai bi Allah ba sai littafin sai rinjaye shi sai ka ga aiki irin na yan wuta sai ya shiga shi yasa wasu abu wani hadisi wani lafazin hadisi yake cewa ku ne kuke ganin yana na yan aljanna in dai dan wuta ne ku ne kuke gina yin aljanna asalin aikin da kuke gina yin aljanna ma asali ma dan wuta na wutan ne zuciyarsa ba ta da kyau wani kuma za ga yana ta aiki irin da yan wuta sai gab da zai rasu sai kaga Allah ya ta ya tuba ya koma hanyar kwarai in baka yi sa'a bane fili mamin anguwan ku bin Allah sai ya mutu ku ji kowa ana faɗa na cewa kai wani ku ga yanda ya canja ku ga yanda ya kaza ku ga yadda Allah ya masa zabi ma inda ya mutu to dama tsiyar da yake yin ku ne kuke gani zuciyarsa mai kyau ce Allah ubangiji ne ya nuna muku ko kuna ganin tsiyar ne amma arziki ne wannan hadisin da wannan ayar babbar jarrabawa ce a gare mu tana da jarrabawa mai girma in kaga kana rike da addini kana kwatantawa to ka ci gaba da neman taimakon Allah da addu'ar Allah Allah ya kashe ka musulmi Allah kar ka shiga jarrabawa ta ubangiji to shi yasa bayan mutum ya tashi ya girma an aife shi shi yake zaben hanyar kafirci din ba Allah ne ke tankwasa shi ba shi yake zaba Allah subhanahu wataala yake cewa fa amma man a'ata wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wanda ji tsoron Allah ya zabi hanya mai kyau fasanuyassiruhu lil yusra sai mu bar shi akan hanya mu taimaka masa kuma wa amma man bakhila amma wanda ya rowa wastaghna ya wadata da kansa wa kadzaba bil husna yaki bin hanyar dadai fa sunisiruhu lil usra Allah ce sai mu tura shi kawai ci gaba da hanya ba ta dare din ba shi yasa Allah ya ce wa hadainahu najidain Allah ya sai da ya baka hanya guda biyu in ka zabi can ruwanka in ka zabi nan ruwanka amma fa Allah ya san kai ina zaka zaba kuma duk da Allah ya san ga inda zaka zaba ba zai gushe ba yana turo maka manzanni suna maka bayanin hanya mai kyau ne shi yasa ake ta al'umur bil khawatim al'amuran karshen su ake duba ba farko ba karka ga yanzu ga qur'ani ga kaza ga kaza ga kaza ga kaza ga ni da kaza ga ni da kaza ga ni da kaza ka ce ai kawai mu ne mu ne wanda muka tsira a'a ka mutun dai tukunna ka gani ka mutun ka gani jarrabawa ta addini babbar abaci kullum mutum yake fada a zuciyarsa Allahumma la taftinni fi dini Allah karka fitine ne a addini na in ganni gani mutumin kirki karshen rayuwata in koma wata hanya koda ba hanya ce ta kafirci da fasikanci ba amma a ga addini na ya ja baya ya fara samun lalacewa kai ta addu'a ya zama kullun gaba kake yi akwai wani limamin harami limamin haramin makafa na makafa wannan limamin idan yana karatu kuka ake dan afirka ne wasu masu suna cako dan najeriya ne amma yana cikin limancin harami haka kawai ra'ayyukansu suka canja saudiya kasa mai aƙida da zafi da abubuwa ha kawai sai a yana wasu maganganu ka rasa ina ya samo su ba ta aƙida ba na kaza ba an marfaɗa na ɗaya an yi na biyu an yi na uku an yi na hudu ya ke gyara aka sallame shi daga limancin harami sai ya koma wasu ayyuka daban zai iya tara mawaka mawaka fa kuma har yau yana raye har yau yana raye ba mu ce wai kafiri ne ko kaza ba ko kaza amma wanda zai limancin harami babban jarabawa ne a ce a samu irin wannan sifan kuma ta koma tasa wata rana ganshi akan mashin irin na ya na samari din nan dattijo ne fa ka ganshi mashin na samari da kaya damammu irin na bol din nan ya tafi bakin kogi har yau yana rayuwa a cikin iyalai na waye ce nake nuna mata shi shekaran jiya ne kan bidiyon sa shekaran jiya nace kun ga gashi nan wannan babban limamin harami sai na ce bari ma ki ji kira'ansa sai na kunna kira'a kira'ansa za ka yi kuka to wannan ban ce fasiki bane ban ce kaza bane ban ce kaza bane ban ce kafiri bane ban ce waye amma a yadda ya kai wannan kujeran to ko ko limamin kamsu salawar na anguwanku a ce yanzu cikin al'amuransa shine zai iya tara mata mawaka zai iya shigowa da damammun kaya irin na na fitsara din nan duk da cewa shi ba wai fitsararren ba ne ai an samu matsala to ya ko taba aka ga ya rike ya rike taba ya ɗan zuƙa ai an samu problem to mutum ita addu'a gabansa tafi bayansa kyau ke ne zama da kullum kyau kake ƙarawa ba baya kake ci ba Allah ka mana mai kyau to haka ubangiji ke cewa minkum kafir wa minkum mu'min shi yasa Ali ibn Abi Talib yake cewa muna cikin taron janaza a Baqi'ul Bagharqadi Baqi'ul Gharqad magabata ne da ake binne sahabbai yana nan kusa da masallacin Annabi a cikin garin Madina yake cewa sai manzon Allah ya zo mana ya zauna mu ma muka zauna a gefensa yana tare da yar sanda haka a hannunsa yana cancakawa a ƙasa yana cancaka ta a ƙasa sai annabi ce ma minkum min ahadin babu mutum ɗaya daga cikin ku ma min nafsin manfusatin babu wata rai da take numfashi illa wa karkata ballahu makanaha min aljannati wan nari face kowace an rubuta masaukinta ko wuta ne ko aljanna dukkan kunna yanzu an gama to yanzu ko ni nake karanta muku hadisin nan don Allah waye ne wani abu ya zo a zuciyarsa dukkan mun nan dan wuta an gama gama ta gama aikinta ko dan aljanna ma an gama don Allah yanzu da na faɗi wannan ba kai ba kai wani tunani ba yanzu misali hawa wani tunani kika yi malama mai wani tunani kika yi wani ya faɗi tunanin da yi ko ya yi daidai da abin da sahabbai su masu kai tunani eh eh yawa ita wannan tambaya ne wani hali ake ciki to amma banda haka kuma fa in dai dukkanmu nan dan wuta an gama dan aljanna an gama to ba mu je mu kwanta ba me za mu yi sallah ba dai an gama ba to me amfanin sallah ko holewa ka je kai an gama in dai kai dan aljanna ne ko holewa za ka yi haka sahabbai suka tambaya suka ce to ya manzan Allah wannan abin da ka faɗa inda duka an gama kowa to me yasa muke aiki kowa ya je zaman sa mana kawai in an gama kiyaman dan aljanna ya tafi dan annabi ce a a man kana min ahli sa'ada ku gane to karatun yanzu zai fito in dai kai an rubuta dan aljannan ne wallahi ko zuciyarka kana so kai aikin yan wuta wallahi ba za ta bari kai ba ba za ta bari ba kuma za ka ga kana ta aikin yan aljanna ne sannan in kai dan wutan ne duk duniya in za su taru don su canja ka ka zo ka yi aikin yan aljanna ba za ka yi ba annabi ke cewa amma dan aljanna fa yasiru ila amali ahli sa'ada sai ka ga Allah ya yassare masa aikin kwarai in Allah ya yassare maka aikin kwarai kida fa a gidan rediyo kana kunna rediyo kana ji sai ka ga subhanallah subhanallah hankalinka ya tashi wanda kuma wa amma wa amma ahlus sa'a amma ahlus shaqawa su kuma yan wuta fayassaruna li amali ahli shaqawa sai kaga an yassare musu yin aikin barna mai zama mai sauki a gare su kuma mai dadi kai kaga ana kana cikin tashin hankali ka dan harari wani a kuskure da ya maka laifi ka harare shi ka kwana kana jin damuwa ya za a yi kai wannan mutumin shi kuma wani ya tattala wani mali ya je baccin sa yana gwarci ba abin da ya dame shi sai annabi ya karanta wannan ayar fa amma man a'ta wattaqa duk wanda ya zama yana kyauta kyauta kenan alama ce ta cewa kai dan aljanna ne kana kyauta kuma kana jin tsoron Allah wa saddaqa bil husna ya gaskata cewa akwai hisabi akwai aljanna akwai wuta akwai kiyama Allah ce fa sanu yasrihu lil yusra zamu yi sawwake masa shiga aljanna wa amma man bakhila amma wanda ya zama marowaci ne kenan rowa sifa ce ta yan wuta wastagna ya wadata me ake nufi ya wadata ya rike dukiyarsa yana ga shi ya kawo kansa wa kadzaba bil husna ya qaryata kiyama ya qaryata aljanna ya qaryata hisabi ya qaryata komai fa sanyassiruhu lil usra Allah ce zamu yassare masa hanyar barnan da yake so hanya marar dadin sai a barka kaje kai yana shan wahala kuma yana bada kudi ga ga mali ga tsinka jaka wallahu bima ta'maluna basir Allah ubangiji wallahu alladhi khalaqakum ubangijin da ya halicce ku basirun bi jami'i amalikum yana ganin duk ayyukan da kuka yi ko wani alkhairi ko wani sharri Allah yana gani to yanzu Allah subhanahu wataala tunda shi ya halicce mu a kaza da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza to yanzu kuma zai koma wata aya yana nuna ma'ana akwai manyan halittun da ya fi halitta sannan mu kuma ga irin yadda ya halicce mu khalaqas samawati wal arda khalaqas samawati wal arda bil haqqi wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa ilayhi al masir يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور a can baya Allah ya gaya mana shi ya halicci ɗan adam mai ƙwaƙwalwa mai hankali ko wanda aka ɗora masa ya yi aiki to karkace ah shi kawai Allah Allah dan adam ya halitta a'a khalaqa samawati wal arda mar hankalin ma shi ya halicce shi shine ya halicci sama da ƙasa bil haqqi Allah subhanahu wataala ya halicci sama da ƙasa ne da gaske ba dan wasa ba da manufa ba wai ba manufa ba da hikima ba wai ba ba hikima ba shi yasa Allah yake cewa wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batila Allah baka halicci sama da ƙasa dan wasa ba dan wargi dan rashin kan gado ba subhanaka faqina azaban nar a Allah ya halicci sama da ƙasa da abin da ke ciki da wata manufa babba shi yasa yace bil haqqi sannan ubangiji yace wa sawwarakum Allah subhanahu wataala shine ya suranta ku fa ahsana suwarakum ya kyautata suranku dan adam kenan dan adam ne aka aka suransa tafi na kowa na fita komai ku ga yadda dan adam yake tafiya kafa biyu amma wata akwai ta halittar fa tafiyan ta tsalle ne tip kaman kwado ko a ce suran ka irin na kwado ne an samu matsala tafiyan ka irin ta kwado maciji tafiya a ƙasa da jan ciki kai kuma ina kai wani abu biyu kadai aka bayar da su ne kawai za ka hita ka ƙasa ɗin sannan a ƙasan aka saka maka senso senso zai ji zafi zai ji nan gurin ya dace sannan ka duba halitta na ɗan adam da fasali na ɗan adam Allah ya kyautata halittansa ya baka abubuwa da yawa ko a alwala ko alwala kaɗai za ka san tabarakallahu a sanar khaliki ko a cin abinci ko a abinci yanzu in ka samu kunun zaki na aya kai shi da safe ka bar shi a buɗe ka saka shi a gurin da ba sanyi kai ko sanyin ma akwai in kaɗan ne in yi awa biyar zai shawu ko zai shawu ba da daɗi ba to in ya kai magarba fa ya ɓaci ko tamar kana yi a lokacin in ka shafa zuwa yaushe zai ɓaci eh ba zai ɓaci ba yana cikin cikinka da cikinka da waje wanne fi zafi ciki ya fi zafi amma ba zai ɓaci ba yana nan ubangiji zai yi maintaining ɗinsa a cikin cikinka har ya zama na fitsari ya bi fitsari da bayan gida ya bi na bayan gida na gumi ya bi gumi ku duba yadda Allah ya ba mu excretion Allah subhanahu wataala ya baka digestive system respiratory system wane ne duka waɗannan system ne kuma ga yadda suke aiki injin cikin cikin ka kadai kuma yanzu jirgin sama ba inji biyu ake masa ba ko wani abu makamancin haka dai da za a kare daga can daga can kai inji nawa ne a jikinka dan adam inji nawa ne a jikinsa ai ba za su girgu ba ba za su girgu ba idonka inji ne a jiki ko wani babban inji yanzu da Allah irin injin nan ka duba fa nan nake kallo amma duk motsin da ake tanan ina gani ba tare na yi haka ba tare na karkata idon ba yanzu ina yi haka yawwa baba ta motsa baba ta ƙara motsawa ta ƙara motsawa saboda gashi nan kuma nan nake focusing inji nawa ne a cikin idon nan da yake wannan abu ku ga yadda ƙwaro zai shiga idonka ƙasa ta shiga cikin ido eh don Allah ka ɗauki ƙasa haka ka saka ta cikin miyan kuka za a ji jiki ko ba za a ji jiki ba amma wannan ƙasa in ta shiga idonka idon ya san yadda zai tace ta fitar da ita a ji babu ƙasa to ɗauki kunnanka yanzu duk maganar nan da muke ta ko'ina ba yana shiga kunnan ya tace maganar ya kai ta ƙwaƙwalwa ka gane maganar dabba babu ita to ɗauki hancinka ɗauki hancinka ɗauki hancinka eh ɗauki hancinka ba ku gane karatun nan ba wannan karatun ba ku yi so shi ba eh ka dau hancinka me yasa nake kallon maman arwa wannan wani karatu ne ko yanzu hancin kan kada ko abu kai haka kana haka me loma ce ka dauko za ka kai baki kana haka inda matsala in miyan ta yi tsami kana haka za ka ce a kai kai ha to me hada baki da hanci kana haka za ka ce kai wannan ba zai ciwo ba to ubangiji don ya nuna mana girman haka wani sai aka cire masa jin hancin kai dan adam Allah mun gode maka wani kuma ga ido ga hanci amma sai aka cire na kunne yanzu wannan al'amin din da yake da yake harkar language na kuramen nan abun mamaki in kana kallo har musabakan qur'ani wai suke yi musabakan qur'ani fa za ta zauna a ce to karanta fatiha kaga tana haka sai a ce mata a'a aya ta shida zaki karanta sai ta yi haka idan kurma yana can idan kurma yana can yana gane duk abin da aka wada zai gane yanzu aya ta shida ta yi akwai cikin malaminmu da naga wani kurma ya zo ƙarƙashin malamin ba na so yawan kiran suna ya zo ƙarƙashin malamin ya ce kai wannan malamin ina cikin bacin rai da damuwa game da wa'azinsa sai na ce to me masa kun gafa ya yi rubutu wanda ake karantawa ya ce ina cikin damuwa da tashin hankali game da wa'azinsa ya ce to wannan malamin me masa sai na bi ƙasa sai na ga ya ɗanyi dogon rubutu sai ke cewa damuwa ta ita ce yanzu masu kunne ana yi musu suna gane me yake fada a yadda na ga bakin sannan lalle na san babban fa'ida yake ba wa al'umma amma ni ba ni da kunne ina ma a samu wanda zai ke nuna mana karatunsa mu gane maza maza sai na ɗauki wannan karatun wannan karatun professor fantami ne sai maza maza sai na ɗauki wannan na yi screenshot na wannan kurman ya na tura professor fantami na ce to ga abin da wannan ya faɗa game da karatunka wallahi ba a yi kwana biyu ba sai na ga yanzu an sa mai yi wa kurame bayani a gurin yanzu duk karatun da yake din nan ku kuna ji da kunne shi kuma yana ji da ido ba yana gani da ido ba kuna ji da kunne shi kuma yana ji da me da ido sai Allah Allah shi kyautata halittar ku wa ilaihi al-masir gurin Allah za a koma Allah ya alamu ma fi samawati wal ard Allah shine ya san abin da ke sama da ƙasa wa ya alamu ma tusirruna wa ma tu'linun Allah subhanahu wataala shi ya san abin da kuke boyewa da abin da kuke bayyanawa wallahu alimun bi zati sudur Allah shi ya san abin da ke zukatan ku Allah duk abin da ka sa a zuciya yana sane da shi da can baya da can baya lillahi lillahi ma fi samawati ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah da can bai har abin da ka sa a zuciya ma za a kama ka zancen zuciya akwai zunubi in na zunubi ne amma ubangiji ya dauke mana wannan to har abin da kake cikin zuciyanka yanzu duk zuciyar mu yanzu wani ana gama karatun nan zai yi kaza zai yi kaza kowa da nasa dinnan duk ubangiji ya sani to mu sa alkhairi a zuciyarmu kar mu sa sharri godewa Allah da muka yi dai kawai zancen zuci ba a rubuta mana zunubinsa komi muninka na zancen zucinka ba a rubuta zunubi amma kuma baka kyauta ba to da mai kyau da mara kyau duk na zuciyanka Allah ya sani wallahu alimu bi zati sudur Allah masanin abin da ke cikin kiraza ne na ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ينزو أن داو أن داو النبي صلى الله عليه وسلم da sahabbai Allah subhanahu wata'ala yake cewa alam ya'tikum naba'ul ladina kafaru min qablikum ay min qablu Allah subhanahu wataala da ya faɗi sifofin bayan Allah cikakku to sai Allah subhanahu wataala sai koma yana cinarwa yana tunatarwa muminai sifofi na kafirai da suka yi kafirci a baya Allah ce alam ya cikin na ballazi na kafaru min qablu ai labarin kafirai na can baya bai zo muku bane kamar mutanen annabi nuhu kamar mutanen adawa kamar mutanen samudawa to me yasa aka bana wannan labarin tunda a cikin kufa minkum mu'minun wa minkum kafirun sannan huwa alladhi khalaqakum khalaqa samawati wal arda wa sawwarakum ko fa ahsana suwarakum to yanda Allah ya muku wannan hikinkimun to shi ya dace a ce za ku bi shi kadai karfa ku bi karfa ku bi dabi'un wanda suka zo can baya ba su bi Allah ba ana tsoratar da mu kar mu bi dabi'un su mutanen annabi nuhu mutanen samudu mutanen adawa mutanen annabi shu'aibu kar ku bi alam ya cikin naba'ul ladina alam ya cikin naba'ul ladina kafaru min qablu ba mun labarta ba mu labarta muku labarin waɗanda suka kafirce ba a can baya fadaku wa bala amrihim kafirce wanda suka yi sai ubangiji ya dandana musu kudarsu ta hanyar aka yake su ta hanyar aka turo musu azaba ai fadaka kufaru umman badiya uqubata kufrihim Allah ya kawo musu azaba kenan kuma in kuka kafirce Allah ku ibin sa ko ɗaiɗaikun ku Allah zai iya azabtan ku ko kuma gaba ɗayan ku ma Allah ya azabce ku walahum azabun alim lalle kuma bayan a duniya sun sha azaba wasu aka kifar da su wasu aka turo musu bala'i daga sama wasu aka sa kaza wasu aka yi kaza aka yi ta musu azaba kala kala to amma a lahira kuma shi ma walahum azabun alim suna da azaba mai radadi ranar lahira me yasa za a musu wannan azaba din zalika ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله بما تعملون خبير abinda suka yi aka ce walahum azabun alim zalika al'amarin shine bi annahu kana ta'tihim rusuluhum annabawansu sun zo ubangiji ya aiko musu annabawa dan su nuna musu dadin su bi su hana su mummuna dan su nisance su faqalu sun zo musu bilbayyana sun zo musu da bayanai balo-balo da yake nuna musu Allah shi kaɗai ne Allah shi fi cancanta a bauta masa amma faƙaru sai suka ce a basharun ya haduna na yanzu mutum ne zai shirye mu zai nuna mana shiriya suka yi girman kai kenan ko suka gibin Allah wanda ke nuna mana Allah yana turo annabawa mutane ne ko ba mutane ba annabawa mutane ko ba mutane ba kafirai ma sun tabbatar cewa mutane ne a basharun ya haduna na mutum ne zai shiryar da mu eh Allah ne yake zaba Allahu yastafi minal mala'ikati rusulan wa minan nas Allah yana zaban manzanni daga cikin mala'iku kamar yadda ya zabi mala'ika Jibril ya zama manzo zuwa ga annaba zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa minan nas a cikin mutane ma Allah yana zaban wasu su zama manzanninsa kamar yadda zabi zabi annabi Adam ya zabi annabi Musa ya zabi annabi Isa ya zabi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga cikin mutane suka ce a basharun ya haduna na to lalle annabawa mutane ne babu wani annabi da aka turo shi daga wani jinsi daban haka ma wasu kafirin suka fada qalu in antum illa basharun misluna turiduna an tasudduna amma kana ya abudu aba'una suka ce ai kai ba komai bane mutun ne kwatankwacin mu kana so ka tunkuɗe mu daga abin da iyayenmu suka muka sami suna yi fa'atuna bi sultanin mubin qalat lahum rusuluhum in nahnu inna basharun mithlukum haka ma suka fada annaba ma suka ce eh mun yadda wannan haka take mu ba kowa bane in nahnu ba komai bane illa basharun mithlukum mu ma mutane ne kamar ku walakin Allah ya munu alaman ya sha'u amma fa Allah yana zaben wanda ya ga dama min ibadihi a bayinsa so da mu ma mutane ne amma a mutanen fa daban ba irin ku ba mu muna ganawa da ubangiji Allah yana ce mana kaza kuma yana aiko mu gurin ku ku ba aiko ku gurin kowa dan an ce annabawa mutane ne ba shi yake nuna kuma quality sun iri ɗaya bane a'a shi sa anan ma ayar ta ce eh na yadda mu mun yadda mutane ne amma mu muna da bambanci da ku kuma mu mu mutuntakar mu zababbiya ce daga gurin Allah muna cikin mutuntaka amma kuma Allah ya sa mun zama exceptional shi sa wata aya ma Allah ke cewa waman annasa an yu'minu idja'ahumul huda ba abin da ya hana mutane su yi imani lokacin da shari'a ta zo musu illa an kalu sai dai suna yin girman kai ne suna cewa aba'athallahu basharar rasula ya Allah zai aiko mutum ya zama annabi to in an aiko mala'ika kuma ta ina za ku ai ba za maka iya zama gurin ba aiko mala'ika ya fito da sifansa ai duk guduwa za a yi in kai tsiya ya maka tsawa mutuwa za ka yi amma wani annabin kai ba zai ma tsawa ba magana zai maka za ka fahimta fakafaru wata wallo sai suka kafirce suka kafirce suka kama gabansu to na gaya muku a duk karatuka da suke nuna mana duk hanyar da ka kama ubangiji sai ya rabu da kai shi yasa da suka kafirce suka kama gabansu wastaghna Allah sai ubangiji ya wadatu daga su ba ruwansa ya rabu da su amma da zaka kama hanyar Allah ubangiji kuma sai kamo ka in tansurullaha yansurkum falamma zagu azaga Allahu qulubahum duk inda ka kama ka Allah zai maka wastaghna Allah ubangiji sai ya watsi da su wastaghna Allahu anhum wa an imanihim bihi wa bi rusulihi falaysa lahu haja ilai Allah baya bukatan su wallahu ganiyun hamid domin Allah mawadaci ne wanda ya cancanta a gode masa akan wadatar da yake da ita yake bamu ba tare da mun biya ba kai Allah mun gode maka Allah mun gode maka Allah mun tuba Allah ka yafe mana mun isa mu biya Allah bari muku tambaya yana cire glass duk wani abu wanda ya fi komai muhimmanci ubangiji sai sashi ya fi komai araha abinda ka san an fi bukatuwansa iya na ƙarshe to shi kuma shine ake sashi ya fi komai araha da ruwa da iska wanne ya fi muhimmanci iska ba da ruwa da iska wanne ya fi tsada ruwa so da iska ta fi muhimmanci sai aka sata araha sai in ka je na gaba da ita ruwa ya fi muhimmanci to da ruwa da tuwo wane fi muhimmanci ruwa shi sa sai fi araha ko sai tuwo ya fi tsada da abinci da gida wane fi muhimmanci abinci ko ba gida za ka rayu inda akwai abinci to sai abinci ya fi araha sai gida ya fi mai ya gida ya fi tsada to haka Allah ya jera abubuwansa duk mai wahala to amma mu kuma a duniya ba haka ba ne mu kuma a duniya ba haka ba ne kun ga iskan nan yanzu da iskan ka za ta ƙare ba za ka iya ja ba to iska na kwana ɗaya da za a je a saka maka a ce za ka shekara a cikin iska likita da wanda zai sayi iska da wanda zai sayi ruwa a asibiti wanne ya fi tsada mai gas ya fi tsada sun cuya abin da allah ya yi to shi kenan tun da wannan mun faɗe su suna da tsada mu dawo suna da tsada a wajenmu amma kuma Allah ya ba mu su kyauta to mu kuma a rayuwarmu ta dan adam shi duk abu mai muhimmanci shi kuma kuntata mana yake shi yanzu wutar lantarki ba ta da muhimmanci a gare mu ku duba yadda wayannan Allah da ya shirye su yadda suka kuntata mana akan ita na farko aka zabga kuɗi na biyu babu ita ku duba man fetur ɗin yadda muke bukatansa aka zabga kuɗi kuma babu shi a wadace yadda ake bukatan yadda in an samu za a samu competition har yayi sauki to dan Najeriya taimakon Allah da aka yi masa taimakon Allah da ka samu kaga iskan nan kun ga iskan da Allah ke bamun nan wallahi da hannun mutanen nan suke wallahi kuka ki zaben mutum ya ci gwamna wallahi rufe iskan zai duk ku mutu kai sai ranar zaɓe ma sai ce ba iska a garin mu ga yadda za ka yi ku zaɓi wani amma sai Allah sa iskan nan ba ta da control a hannun kowa a hannunsa ya bar kayansa kawai haka za ka yi ka sha wallahu ganiyun hamid duk muna magana wallahu ganiyun hamid ne ubangiji ka gode masa ka gode masa ka gode masa ka gode masa kar ka gaji kan ni'imomin da ya maka ku duba fa cuta ne za ta shiga jikinka ba kowace cuta ne fa magani sai an nemi magani akan ta ba yanzu wata cutar kawai za a ce ita shan ruwa ita shan ruwa kawai ruwa koma ruwa shikenan wata cutar a ce je ka kwanta kai bacci je ka yi kaza wata cutar a ce ka rage tunani Allah mun gode maka Allah mun gode maka wallahu ghaniyun hamid na
زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير Allah subhanahu wataala da yake cewa zalika bi annahu kanat tatihim rusuluhum bil bayyinati faqalu abasharun yahduna kun ga abu abu na farko can a baya ai an ce alam yatukun nabul ladina kafaru min qablu ko labarin kafirai a can ba bai zo muku ba su ne mutanen annabi nuhu da sauransu fa zaqu wa bala abrihim suka dandana kudar su walahum a duniya walahum azabun alim suna da azaba yanzu abu biyu aka ga mana duniya ba su ji dadi ba lahira suna da azaba to a aya ta gaban mu sai aka ga mana dalili ku rike nan wajen dalilai ne yanzu a jere a wannan ayar an faɗi guda biyu zalika bi annahu dalilin da yasa aka musu azaba kanat tatihim rusuluhum bil bayyinati annabawa suna zo musu da da dalilai balo balo faƙalu su ce a basharun ya haduna na faƙafaru wata wallau sai suka kafirce na ɗaya kenan wata wallau suka gibi na biyu kenan wannan su ne abu na biyu na uku shi ne da alaran ma ya karanta zaman lalzina kafaru allon yi asu su suna rai cewa ba za a tashe su ba kuma gama zunubi abinsu na uku kenan abu na uku kenan da suka yi laifi ake azabtar da su zaman ladina kafaru allan yub'asu qul bala wa rabbi la tub'atun ka ce musu wallahi za a tashe su summa la tunabba'unna bima amiltum a ba ku labarin abin da kuka aikata wa zalika ala allahi yasir wannan mai sauki ne a wajen Allah akwai wahala akwai wahala yanzu ko a asibiti ko a university zaka yi aikin shekara biyar ka zo kuma a baka labari yanzu kwanan nan university da na yi PhD islamic university in uganda international islamic university in uganda sai nake cewa ni kam thesis ina ina so ya za a yi na gaya test na kaza a, a coursework ina ya za a yi sai ina ta tunani na zo ina ta duba sheet sheet tsofi da na yi printing duk ban gani ba sai na ce la sai na ɗauko na tuno id number na kawai na shiga website ɗinsu kawai na saka id number na sai gani nan garba umar ibrahim sai ga information ɗina duk taban labari ko yanzu ka je asibiti masu record kai ko ba na kwamfuta ba wani asibitin ka je an gaba rubuta ya ɗauko fayil ɗinka sai ce eh shekara bakwai ka zo asibitin nan kana da cuto iri kaza kana da cuta iri kaza kana da cuta iri kaza duk za a baka labari to su suna gaba za a tashe su har a basu labarin mai suka aikata ba Allah Allah ce ga ya musu qul bala la tub'athunna thumma la tunabba'unna bima amiltum wa dhalika 'ala Allah yasir za a tashe ku kuma za a baku labarin abin da kuka yi kuma wannan mai sauki ne ga Allah dan haka ku musulmai na'am fa aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladhi anzalna wallahu bima ta'maluna khabir Allah subhanahu wataala ce ku yi imani da Allah ku mu'mine kenan wan nuril ladhi anzalna kuma ku yi imani da alqur'anin da Allah ya saukar wallahu bima ta'maluna khabir Allah zai baku labarin duk abin da kuka aikata na'am يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغاب ranan da Allah zai masanin abin da kuka aikata din nan zai labarta muku ita ce yawma yajma'ukum liyawmil jam ita ce ranan da zai yawma yajma'ukum ranan da zai tara ku liyawmil jam'i a rana ta taro dandazon kowa da kowa za a haɗu a waje guda wace rana ce zalika ذلك يوم التغاب ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم Allah ce yawma yajma'ukum liyawmil jam'i ita ce ranar da Allah zai tara ku a rana ta dandazon kowa da kowa na farko da na ƙarshe aljanu da mutane kamar da Allah faɗa yau mai zalika yawmun majmu zalika yawmun majmu'ul lahun nas wannan rana ce da kowa za a tattara qul innal awwalina wal akhirina lamajmu'una ila miqati yawmin ma'lum duk za a tara ku a wani guri ita ce yawmul jam'i din nan Allah subhanahu wataala yake cewa zalika yawmut taghabun wannan ita ce rana ta kamunga yawmut taghabun alladhi yaqbinu fihi ba'du ahli al-hashr ba'dan shine ranar da za a yi kamunga fa yaqbidu fihi ahli al-haqqi ahli al-batil ko masu gaskiya su yi ta kallon waɗanda suka bata suna yi musu dariya suna nuna musu kunyi asara wa yakbinu fihi ahlul imani ahlul kufr mu'minai suna su su su su yi dariya wa wa'ancan ko wa ahlul tahati ahlul ma'asiya wanda suka yi da'a suke ganin wa'ancan ai sun fada cikin kamunga wa ahlul jannati ahlun nar haka yan wuta sayan aljanna suke ganin wa'ancan sun yi gamunga Allah yake cewa kul innal khasirin allazina kasaru anfusahum wa ahlihim yawm alqiyamah ala dhalika huwa alkhusran mubin wani waje an taqula nafsun ya hasarata ala ma farratu min jambillah ka nayi asaran me yasa ban yi dadai ba a can duniya dan nazo gurin Allah na gama lafiya to wannan ita ce ranar kamun ga ranar asara ranar nadama ranar kama kame ranar da zaka yi magana da ba ta da amfani wa inna lana'lamu anna minkum mukaththibin wa innahu lahasratun 'alal kafirin ranan asara ga kafirai ranan asara ga munafukai ranan asara ga masu sabon Allah subhanahu wataala kuma yu'min billahi wa ya'mal salihan yukaffiru anhu sayyi'ati duk wanda ya aiki nagari yayi imani da Allah ya aiki nagari za a kankare masa zunubansa wannan yake nuna yin aiki nagari yana taimakawa wajen a kankara zunubanka ƙanana kun gane wannan kankar ƙananan zunubai amma manyan zunubai aiki baya kankare su sai tuba da barinsa a tuba a nisance shi completely amma yi kafir an ku sayyi'atikum sai a kankare muku zunubinku wa yadkhulukum jannatin wa yadkhuluhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar Allah ya shigar da ku aljanna Allah ya shigar da mu aljanna wanda koramu suke karkashin ta eh zalika alfawzul azim ko wannan shine rabo mai girma Allah ya sa muna cikin wannan rabo din subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh